أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح وما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره عظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين ana maganar yahudawa ne aka iso kan aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan zai rasul alaikum jami'a cewa kowane annabi an aiko shi zuwa mutanensa amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko zuwa ga dukkan duniya gaba daya to shi ne ake jawo hankalin yahudawa su musulunta zai kowa da su samu ladan su iri biyu ladan imaninsu da annabawan baya da ladan imaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi da yasfuna bil kitab duk wanda suka yi kore wannan alqur'ani sawa'an sun fito daga taura ne ko sun fito daga injila ne suka zo suka rike wannan alqur'ani ko kuma a arna ne ba su da wani addini ba su da wani littafi masu wata kunki ne suka zo suka musulunta sai suka riko da wannan alqur'ani kuma suna yin sallah domin dole ne musulmi sai ya yi sallah ake gane shi musulmi ne babu abin da yi sallah cikin dukkan musulunci sai la ila illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauhidi amma shi tauhidi kuma in yazo ya zauna ya zauna bai ga sallah ba to sai ya kaure ki tafi abunsa ashe ba gidansa bane da ba a sallah saboda haka azumul ibadati inda Allah as-salatu والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه saboda muhimmancin sallah Allah sai da ya ambace ta a cikin alkur'ani sau 67 as-sala as-sala as-sala banda raki'una banda sajiduna banda rukai sujuda as-sala as-sala sai da Allah ya ambace ta 20 da sau 67 a cikin alkur'ani cikin bakara akwai guda tara a cikin ali imran ba akwai guda daya a cikin suratul nisa akwai guda tara akwai a cikin suratul ma'ida akwai guda shida a cikin suratul tauba akwai guda biyar a cikin suratul nur akwai guda hudu a cikin suratul hajj akwai guda uku a cikin suratul maryam akwai guda uku a cikin suratul ibrahim akwai guda uku akwai surori guda biyar kowace akwai guda biyu biyu kamar suratul qaha kamar ankabut ya kimi salata inna salata kamar suratul umana kamar suratul suratul fadili kamar sautin jum'ati idza nudiya lis-salati idza qudiyat as-salatu to akwai sauran surori guda goma sha biyar kamar irin wannan sura an faɗi as-salatu sau ɗaya ɗaya a cikin su saboda muhimmancin sallah a cikin musulunci babu wani abu muhimmanci wanda ya kai ma sallah balle ya fi sallah wanda ne masu kuna bai kitabi wa kamun salata inna la nudiyu ajra al-muslihin duk wanda suka riko da wannan alkur'ani sannan suna kulawa da sallah inna ubangiji na magana da da azamiyarsa da nurul azamat inna mu la nudi ba ma tozartar da ajra ladan almuslimina masu gyara
وإن فضل جعل فوقهم جهنم ذلة وظنوا أنه واقع
وإذ نكسنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واجب بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون har yanzu ne muna cikin magana akan su bani Isra'ila wato Yahudu da aka kawo musu attaura din aka karanta musu ne kai kai wa zai iya wannan ba za mu yi aiki da wannan ba a'a ba za ku iya ba to sai Allah ya kikkiko dutse kato aka a tara duk da wake ɗaya a saukar da dutsen a kansu da nauyin dutsen da nauyin attaura wanne ne ya fi su ɗauka aka cicciɓo dutse za a yada shi a kansu ya nike su aka ci sai da yan sun tuwo su ne sun tuwo sun tuwo sai suka kwantar da ido ɗaya ƙasa ido ɗaya sama suna kallon iya dutsen zai sauko ko ba zai sauko ba sai Allah ya ya ɗauke dutsen tunda suka ce sun yarda za su yi aiki da attaura ka annahu zullatu sai zai musu kamar laima ko ko kamar mota inuwar girgije a kansu ba abin da ya sauran shi a ba dole izini kawai ya kize su amma suka tuba Allah ya ɗauki dutsen bai saka musu dutsen ba wazannu sun tabbata annahu wajin bi lalle wannan dutsen zai faɗi a kansu sannan aka ce ku zo ma a ce na kun bi kuwatin to ku rike wannan littafin da aka ba ku bi kuwatin da karfi bi jiddi wajtihadi da kokari da kuma ijtihadi dole ne addini sai da ijtihadi dole sai da kokari dole sai da hakuri wasu da la'allakum tattaquna ku tuna abin da yake cikin littafi ku yi aiki da shi in kun yi haka lalle za ku tserewa Allah zai kiyaye ku azabarsa za ku zama masu tsoron Allah
وإن خرجت من بني آدم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تكون يوم القيامة
za ka shiga musulunci kana jin hausa kana jin hausa ko to ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ashhadu anna niyya abdullah wa rasuluhu abinda ka faɗa a cikin wannan larabci kace tun daga zuciyarka har bakin ka yarda Allah shi kadai ne shi ne ubangiji komi da kowa shi ne yi komi ya kowa shi kadai da ubangiji ne muke bauta mu shi kadai kuma kace ka yarda ne mu da bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini na Islam kuma kace ka yarda Yesu wato annabi Isa ba dan Allah bane a'a bawan Allah ne manzon Allah ne mai daraja Allah ya aiko shi kamun a aiki annabi sallallahu alaihi wasallam sai da abin da ya faru shi ya zo da wani abin mamaki yana da uwa ba shi da uba kamar yadda Allah ya yi annabi Adam ba shi da uwar ba shi da uba ainihin ai kowane mutum ma in za a yi shi ba ubansa ne ke rikta a cikin uwarsa ba Allah ne ke kera jinjirinsa a cikin uwarsa kamar yadda Allah ke kera jinjiri a cikin kowace mace ba mijinta ne ke kera mata ba kamar yadda Allah ya kera jinjirin nan annabi Isa a cikin Maryamu ba shi da uba haka Allah ya so kai da gaban da bai wala kace alhamdulillah ko ka wannan ka ma da Allah muka murna ka zo ne sunan ka da eh ne sunan ka da eh olu ko ne shi ko ne sunan ka so Ibrahim sun wa da Ibrahim ka je kai wanka koya maka rola ko sallah kullun sau biyar za koya maka kuma ba za ka sha ba sai rana ta ƙara da faduwa sai ka yi niyya za ka yi ƙara da wannan azumi tare da mu Allah ya baka dukiya ka wadda zakka Allah ya baka lafiya da hanya ka je ka yi haji wanda abin da musulmi ba sai kaman cin alade duk ba a yi alhamdulillah mune maka murna alhamdulillah yanzu sunan kama da Ibrahim daga wannan yadi ka je ka yi riga alhamdulillah alhamdulillah وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين da yake ana maganar alkawari ne wanda aka yi da yahudawa da nasara cewa in annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo za su yi imani da shi su komo kan addinin sa to wannan alkawari ya jawo a yi maganar babban alkawari na kowa da kowa ba na yahudawa da nasara kare wato ba na alal kitabin kare ba wai za ka zara buka ya rasulullah ga yawa duniya lokacin da rabbuka ubangiji ka akhadha min bani adam min zuhuri zurriyati lokacin da yi alƙawari da ɗan adam min zuhuri zurriyati tun daga suna bayan ubaben su ubangiji tabaraka ta'ala ya fito da mutane tsababbu rayuka kawai babu jikuna da ya fito da su ya ajiye su a gabansa sai ya ce musu ba ni ne ubangiji ku ba duk sai suka ji tsoro sai suka koma suka lalace suka zama babu su koma cikin tauhidi na asali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake shine shugaban talibai shi ke jure zatin Allah sai ya tashi ce bale kai ne ubangijin mu kai ne ubangijin mu sai sabon da suke tare da sabonsa duk suka amsa suka ce bale bale bale su ne manzanni da annabawa da sahabbai da manyan kulubai sannan akwai su zuwa bayan su na muminai su ma suka amsa wannan cewa bale bale bale kai da ubangiji mu kai da ubangiji mu su wanda suke su waɗanda na gaban nan safin gaban nan ba hijabi tsakanin su da Allah sun yi sun yi maganarsa sa sabo na baya akwai hijabi guda ɗaya shi ne sabon annabawa a gabansu to sabon da yake na mummune su ma sun je sun karba to sabon da yake baya can bai ji abin da yake faruwa ba sai dai ji ana harkowa ana ce bale bale bale bale su ma suka danna gudu gudu gudu gudu saboda haka dukkan saboda haka dukkan wahalar da musulmi ya a cikin addininsa wanda ba musulmi zai wannan irin wahala a cikin wani abin da yake tsammanin addininsa ne amma shi naka ba original bane kwaikwayo ne saboda haka sai ubangiji ya sa su su haɗi juna sai aka yi haɗi juna idan mutum ya haɗi kwaya ɗaya kamu wani ya haɗiye shi to zai haifi ɗaya a duniya in ya haɗi dubu da wani abu kamar yadda wadansu suke haɗiya to sai ya haifi ya dubun nan kamun ya mutu in uku ya haɗiya to in huɗu ya haɗiya to wani baki zai haɗi fari wato mai duhu ya haɗi mai haske to za ka ga wanda ba musulmi ba ya aiki musulmi ko ko wanda ba malami ba aiki malami sai a ga fari ya haɗi baki baki ya haɗi wani ya ga mutum baki mutum ɗan safari to haka dai aka haɗi juna da haka haɗi juna kuma na ƙarshe duk gaba ke na sai annabi adam ya haɗi mu gaba ɗaya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari har dan da za a haifa na ƙarshe ba za a tashin duniya ba dukkan mutanen da aka hadiya sai an sai an zubo su a duniya sun zo duniya sahabi yana gaya wa mutane babu abin da Allah bai faɗa mana ba har tashin duniya har har yaron da za a haifa na ƙarshe wanda da shi ba sauran ba sauran wani dan adam a cikin gaibi duk sun fito shahada shi kenan an an dauki alƙawarin kenan wannan lokaci cewa niyyar da Allah shine ubangijinmu to idan mun zo duniya sai ya zo saboda tsawon zamani an mance to sai Allah ya aiko manzanni su zo su tuna mana dukkan manzanni suna tuna mana wannan alƙawari na ranar alamun zarri a rasu bi rabbikum jinna idan mutum ya ce ya manta ma to ga wanda ya tuna masa ya zo ya tuna masa babu sauran hanzari kenan kamar dai ka yi sallah raka uku sauran raka daya sai ka mance sai ka yi sallama to wanda ya gani ya sani in ya tuna maka kaga dole sai ka tashi ka gano raka guda din nan hujja ta kama ka saboda haka duk da Allah ya aiko manzanni hujja ta kama kowa ba wanda zai ce na manta ko ka manta ai an tuna maka saboda haka ne kuke gani musulmi ya aiki wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba ya aiki musulmi tun ranar hadiyar ne aka yi haka ne وإذا خلق بكم بني آدم من ظهور ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم يشهد musu da su da kansu su shaida su gane a rasu bi rabbikum ba ni ne ubangijin kowa ƙaru sai su kamu da suka ce bale wannan baɗin nan da ko da kowane mutum ya amsa da ita to in an zo duniya abinda mutum zai fara faɗi in ya zo duniya alimi zai fara faɗi da jikin ja ta aihu ta aihu zai so magana ko ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba zai so ma sautin sa na farko a rufe Allah ba zai koyi magana kuma sai fara da ba ita ce ba din da muka kuma ita ce ba wanda take karkashin ba din nan na sin kuma dukkan alherin duniya daga wannan ba wanda take ishara hakikar muhammadiyya wadda alifi yake ishara zatin Allah qalu shahidna ala anfusina wa gharadhum hayatud dunya suka ce kowa ce na shaida na shaida wa kaina na riga na da wannan alƙawari a gabanka a ranar alamin zarri wa gharadhum hayatud dunya amma da suka zo duniya sai rayuwar duniya ta ruɗe su suka mance wannan alƙawari an ke an turo masu tunatarwa sun zo sun tunatar sun ki yarda ba su yarda ba saboda duniya ta riga ta ruɗe su ألست بربكم قالوا بلي حين أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين هكذا سوى دارانا الله za su ce ai mun manta ba a tuna mana ba a'a an tuna muku ai da ba manzanni sun zo sun tuna muku da manzanni ba su zo ba ne har aka mutu haka to shikenan kuna da hujja a lahira ku sai laula arsalta ilaina rasulan faratta bi ayati wa nakuna min mu'minin Allah ba ka aiko manzanni ba ina ma da ka aiko manzanni sun gaya mana da wannan da'iran tana zuwa wannan irin sakamakon wannan irin aiki yana zuwa da ka aiki manzanni ai da ba za mu kafir shi to an aiki manzanni ba sauran manzanni sun zo sun tuna mana أو تقولوا إنما أشرك أو تقولوا
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون ko kuma ku ce a'a ai wannan laifin kafirci da muka yi ba mu muka sa kanmu ba iyayenmu ne suka koya mana suna tsammanin in sun faɗi haka za a kubutar da su ina au ta ƙuru in ma shirka ba una min qawli iyayenmu ne suka suka suka koya mana wannan tsari muka taho da shi iyaye da kakanni wa kunna zurriyatan min ba'di mun zama mutane bayan mutane zuriya bayan zuriya su ne suka koya mana abatuli kuna bima fa'al birul ya Allah ubangiji mu ai mu a ganin mu ba mu yi laifi ba balle ai mana azaba iyaye da kakanni da suka koya mana wannan tsami su suka yi laifi su ne masu ƙarya da suka yi ƙarya Allah ba za ka halakar da mu saboda su abin da biya mu kakannin mu suka yi suka koya mana ba ina ba zai fi ba zai fi da su ba وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يا رسول الله kamar yadda kaji muke yin bayani filla filla din nan to haka muke yin bayani kullum ko kafirai za su bar kafirci su dawo cikin musulunci shi qur'ani fa yana magana da mutumin da yake da rai ne wanda bai zo ba tukun ba zo kansa ba wanda kuma ya wuce abinda duk aka faɗa ya riga ya gani yanzu ya fi musalin labarin abinda aka faɗa ne amma mu da wuce da rai da mu ake magana ba wato ana gaya mana ya ku waɗanda kuke da rai ina alkawarin da ku ɗauka tun daga alamin zarri in kun zo duniya ba za ku yi kafi ba za ku bauta wa Allah ku kadai tashi musulmi ana tuna masa wanda manzanni sun tuna masa sun kawo littafi sun danka masa wanda ba musulmi ba kuma an gaya masa da annabi Musa annabi ya taras ba abin da zai yi sai ya bi annabi sai bi annabi Muhammad law adraktu Musa ma wasiyahu illa an yattabi'ani wa law adraktu Isa ma wasiyahu illa an yattabi'ani annabi ya ce da na da na tadda Musa a duniya ba yadda zai yi sai ya bi ni ya sallama mini ya zama taimakina ba zan yi tadda annabi Isa a duniya yana aiki da ba yadda zai yi dole sai ya bi ni ya zama taimakina saboda alƙawarin da aka ɗauka nasu na daban wannan alƙawari na kowa da kowa ne su annabawan an zauna da su an yi alƙawari da su a kebe fadan Allah وذكرنا ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه وذكر الله ميثاق النبيين لما اتيناكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين alƙawarin da aka yi da annabawa kenan a gaban Allah kamun a yi alƙawari da mu amawa gaba ɗayanmu to kowane annabi annabi Muhammad shi ne shugabansa kowane annabi da annabi mu zai same shi wurin akan aikinsa shi kenan sai ya sallama mai gidansa ya zama taimaki ya taimaki annabi sallallahu alaihi cikin aikansa a kuma wannan alƙawari an tuna mana mu kuma amawa to lalle annaba sun zo sun tuna mana wancan alkawari na alamu zarri saboda haka ne annabi ke cewa kullu wurudi yuradu alal fitra illa anna abawahi yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yujisani duk wanda aka haifa ya zo duniya zai zo da wancan alkawari ne yana musulmi wato yana musulmi yana dauke da wancan alkawari bai lalace ba sai da in bai sa'a ba ya tattauna wanda suka haife shi yahudawa ne sai su koya masa yahudanci su mantar da shi a wancan alkawari ko nasarawa ne mishan su koyar da shi nasaranci ya bance wancan alkawari ko kuma arna ne masu botan dodo su koya masa botan dodo ya bance wancan alkawari amma duk wanda ya zo duniya zai zo sabo fil da wancan alkawari na adamu zarri wa kazalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yahdun haka nake yin bayani muke yin bayani filla filla ko ko Allah ko ko ko kafirai za su bar kafircin su dawo cikin musulunci ko miyagun mutane azzaruwar fasikai za su bar fasikan su dawo cikin salaha cikin kyakkyawan kyakkyawan tawarki na annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يا رسول الله ci gaba da karanta musu labarai daga Allah karanta musu labarin allazi atina wa ayatina wani mutum wanda muka bashi ayoyinmu wato bal'am dan ba'ura malami ne mai hikimomi mai ilimomi wurin karantarwa karantarwarsa za ka tadda almajiyai wajen dubu da wani abu suna suna suna suna rubutun abubuwan da yake faɗa Allah ya bashi irin ismul ayil azam yana nan a cikin jagorancin mutanensa to sai amma mutanen nasu akwai jababira wanda aka umurci annabi Musa ya yaƙe su to da suka ji labari annabi Musa zai zo da rundunarsa zai yaƙe su sai suka zo wajensa suka ji har ta malam kai ne kake da ismullahi da azam Musa nan idan ya zo haraka mu zai tunda Allah ya sa muna tare da kai ka roƙi Allah a kansa kada Allah ya bashi nasara a kanmu sai ta ya zan yi roƙi Allah ya tabar da annabinsa annabin Allah ni ina mumini ina bai imani in roƙi Allah ya tabar da annabinsa ni ba zan yi haka ba aka yi ta yi aka yi ta yi dai sai aka bi wata wajen matarsa aka tara dukiya mai yawa matar kuma Allah ya sa yana jin magana ta kwarai kwarai shi malam ba'ura malam dan ba'ura din ita sa ta gabatar masa da hadiyan kuɗaɗen da aka tara da abubuwan duka ta ce masa mai gida waɗannan mutane suna da haƙƙi domin su makwabtanmu ne muna zaune tare da abin da ya same su ya same mu lalle ne ka yi roƙon Allah ɗin nan to haka haka dai har matar ta jashi mutane sun ja ta ita kuma ta jashi to shi sai ya yarda akwai wani wurin da yake zuwa ya yi roƙon Allah a wajen wani dutse sai ya hau jaki da ya hau jakin da zai tafi sai jakin ya ƙi tafiya ya kada ya rawa jaki ya ki tafiya ya kada ya rawa jaki ya ki tafiya sai jaki ya masa magana sai kai za ka je ne ka yi wa annabin Allah addu'a cewa Allah ya tabar da shi to ni yanzu ina ganin mala'iku suna tare ni saboda haka ba zan je ba da jaki ya ki tafiya sai ya sauka ya tafi da kansa sai mutane suka bi shi ya je wajen addu'a idan zai ce Allah Allah tabar da Musa ko ya halakar da rundunar Musa sai ce Allah ya tabar da mutanensa ya Allah ya halakar da mutanensa sai mutanen suna ce malam ba haka ba haka za ka riga faɗa ba Musa ne muka je kamar muguwar adawa ba mu ba ya ce ba yadda na iya sai haka dai shi kenan sai Allah ya jawo harshen sai fitar da shi kaman kare saboda wannan taka martaba kuna ganin dai Allah ubangiji abin da yake mana wa'azi da shi wato idan ɗan adam sun taru tare da dabbobi to Allah sai ya mai da kallonsa da wajen ɗan adam saboda suna da karama da karram na bani adama saboda haka kake ganin a sari daji don a shuka abinci abincin kuwa ya nuna a sare shi don ɗan adam ya ci to saboda haka a yanka dabbobi don ɗan adam ya ci to ɗan adam ɗin nan shi kuma in ya yaƙi musulmi shi ma sai ginin sa halatta a yanka shi musulmi kuma in ya yaƙi waɗansu bayan Allah da suka mishi daraja wajen Allah sai Allah ya tabar da su ya mai da taimakonsa wajen muminai muminai kuma suka tasa wanda suka mishi daraja wajen Allah sai Allah ya tuɓe musu imaninsu saboda sun saka darajar da Allah ya kaddara kun ga wannan malami ne wanda yake babban mutum ne mai ismullahi al'azam mai almajirai amma da ya taka darajar annabi Musa sai Allah ya tube shi daga ilimi daga malanta ya mai da shi kamar kare saboda haka a kiyaye mutum komi ilimin zai kiyaye sha'anin waliyai in baka kiya shi ne wuri yanzu nan za ka zama kafiri kana maganan kafirci baka sani ba kana tsammani maganan musulunci kake yi kai ka faɗin maganan kafirci kai kafirci ne maganan amma kai baka sani ba kake faɗa ka rika cewa siyasa ta fi zalla mata su su yi zina su yi karatu ka rika cewa ɗai wani jefa kuriya ya fi tsaro arba ka rika faɗin maganganu dai kai baka yi niyyar faɗi su don ba musulunci ba ne kafirci ne amma baka sani ba saboda ka taka darajar waliyi wanda ya mika daraja shi yasa Allah ya tube ka ya mai da kai kaman kare wa mazalu ka masal kalbi in ta mina yalhas aw tatruku yalhas sai zama kaman kare kare a cikin dabbobin Allah duka ba wani abin da yake kama da kare kullum harshen na a waje kamar an koro shi a guje in an koro shi ma haka yake in ana zaman lafiya ma haka yake harshen Allah ya yi faɗa da malami malami ya taka darajar waliyai sai Allah mai da shi kare Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka faɗa cikin karatun mu nan na baya akwai dabbobi guda uku ɗaya dabbar tana kama da mutum sunan ta biri ɗabi'ar ta banna banna biri ɗabi'ar ta abin da ke so banna dai akwai wata dabba kuma sunan ta kai ba ta rubuwa ɗan adam ita ma ita kuma ɗabi'ar ta rashin kunya yawon banza yawon sata cin mutuncin manya sai ita kuma ɗabi'ar ta kenan ɗabi'ar wannan dabbar kenan kare ba akwai wata dabba ita ba ta rabuwa dan adam sunanta jaki shi ma ba ya rabuwa da mutane to shi ainihin dan adam da an haife sai ya dauki halin ya fito duniya yana kama da biri ana rike da shi rana ta ai masa aske ta ai ba biri bane sunansa Muhammadu ko sunansa Abdullahi kai haka dai to yana nan yana hannun mutane har da so mu rarrabe da ya so mu rarrabe sai halin bai bai ya dawo shiga cikin jikinsa banna ne kifar da wannan ya raba wannan da wannan ya bata wannan da wannan ya bata wannan har ya kai shekara bakwai biri ne kawai mai neman banna to amma tun da yake mutum ne bannarsa wane bi to amma in an yi umarni mazo Allah sai a ɗauki yaro ko yarinya a kai su wajen koyar da sallah sai su yi sallah daga shekara bakwai in sun yi sallah ba wai maganar biri ake yi ba dan adam ma su ba mai magana da Allah mai ganawa da Allah mai sallah kenan yana cikin makaranta shekara bakwai ta gaba yanzu dai an raba shi da fili ya zama dan adam ma sufa mai talla mai ganawa da Allah shekara bakwai ta gaba yana karatu kamun ya haɗa shekara goma sha hudu to ya zama malami ya san duniya ya san addini kamar yadda muke da yara shekara bakwai sun haɗa Qur'ani shekara bakwai sun iya tafsiri kaga yaro shekararsa goma sha hudu yana yin tafsiri kaga wannan alhamdulillah ya zama iri amma da an bar shi yana biri ba cire an mai da shi mutum ba har halin kare ya shigo to sai ya zama kare mai cin mutuncin mutane mai yawon sata mai mai mai mai mai keta martaba masu martaba zai iya zagin kowa zai iya zagin sahabbai zai iya zagin waliyyi zai iya zagin kowa saboda babu kunya ya zama kare mai rashin kunya to idan an ce kare an mai da shi malami mai shekara goma sha hudu to shekara 21 bakwai ta gaba da ba ce wannan guda uku ba to jaki zai zama me jaki kai gara kare da jaki kare ya san gidansu ya san mai shi zai kwana yana yana yana kiwon dukiyar mai shi yana kiwo mun shi amma shi jaki bai san mun shi ba bai san gidansu ba sai dai rashin mutunci ya harbi ta baya ya cizo ta gaba nuna karfi danniya fito da zakarin sai na nuna mutane ba wanda yake da kamar wannan ba wanda yake da kamar wannan in kuma zai yi jima'i a gaban jama'a zai yi jima'in sa in ya gama yayi wanka da toka to wannan shine jaki to duk wanda dan adam da ya hada wannan halaye shi biri ne don banna to wane biri a banna kenan idan shi kare ne amma dan adam ne wane kare da rashin kunya kenan domin sata irin na kare irin su ne masu yin sata da biro wato masu sata da makami da masu sata da makami duk su ne ba a cire wancan halin halin karen ba masu zage zagen su zage su tahabbai su zage waliyai to su irin waɗannan ne ba a cire halin kare din ba ha kuma jaki duk masu nuna karfi masu terrorist din nan masu dukkan sharri na duniya su ne masu wannan wanda suka haɗa wannan halaye guda uku su biroyi ne amma mutane ne su karnuka ne amma mutane ne su jakuna ne amma mutane shi za ke nan gaba in humu illa karan amin sun zama dabbobi saboda haka in Allah ya yi faɗa da mai karamar daraja sai ce ko mu kiran san kasu ina na tuɓe maka immunity naka kai ba dan adam bane na mai da kai kare idan kuma matsakaiciyar daraja ya faɗa da shi zai ce je ta na tuɓe ka na mai da kai na farko ce na mai da kai biri ko mu kiran san kasu ina na biyu kuma ce na mai da kai kare je ka zama kare kai ba mutum bane na uku na karshe musamman ma yau babban malin ba ruwansa da da aiki da abin da ya karanta sai Allah ce kamar sai shimeri ya milu asfara na mai da kai jaki wanda yake dauke da kayan littafi kaga zai masa amfani ba da kayan tsaba ne za a ɗiba masa ya ce amma littafi ne zai samu saboda haka mutane su kiyaye martabobin da Allah ya ajiye duk martabar da Allah ya ajiye ka taka ta baka yanda ba to Allah zai maganin ka
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلأث أو تتركه يلأث ذلك مثل القوم الذين ولو جئنا لرفعناه بها كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هويه ومثله كمثل الكلب إن تامل ينهب أو تترك يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون آه الله يتي darajar da na bashi da ilimin da na bashi da hikimomin da na bashi da ismun da azur da na bashi da ayoyin da na bashi to ban ga daman na ɗauka darajarsa da waɗannan ba sai ya ta ya takali mai daraja wanda ya fi daraja sai na tume shi saboda ya takali annabi Musa annabi Musa kuma ya fi daraja shi kuma ilimin da yake da shi a har yanzu ba samu malamin da ya kai shaidan ilimi ba an samu ba malamin da ya fi shaidan ilimi don tsohon abu ne shiga dubbai dubbai yayi ina da ilimi da yawa amma da yake ya taka mutuncin annabi adam sai Allah ya tsine maza da ilimin nasa da komai ya zama yaran mu in za su koyi karatu sai mun ce su zagi tsohon nan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko ni ilimin mutum bai kai shi dan ilimi ba kai dai tsoron Allah da bin umarnin Allah ji tsoron Allah ka bi umarnin Allah ka kiyaye martabobin da Allah ya ajiye walau shi na da na ga dama da rafa na ga na dauka darajar sa har lahira biya da waɗannan ayoyin da waɗannan ilmomi walakin da amma shi mutumin akhrada ila al ya mai da hankalinsa duka na zaman duniya bai damu da bai ji tsoron Allah na zuwa lahira ba sai ya zauna kawai ya mai da duniya ita ce abin bukatarsa wato ya biye wa mutane kafirai ya karbi dukiyoyinsu ya biye wa matarsa suka ja shi suka bai da shi yadda aka tuɓe masa wannan daraja da ya samu wacce ba hawaii ya riga ya bi son zuciyarsa bin son zuciya shi ke jawo irin waɗannan abubuwa duka Allah ya yi son zuciya son zuciya har annabin Allah Allah ya yi masa wa'azi ya dawo inna ja'alna khalifatan fil ardi fa kun bayyana fi haqqi wa la tattabi hawa fa yudillaka an sabilillah duk wanda ya bi son zuciya komai ilimin sa to shi kenan sun zuciyar nan zai ɓadda shi ya raba shi da hanyar Allah ga karatun amma ba da amfani sai ya zama kamar yadda aka ce rina ta zo wajen zuma ta ce mata ga dangin mu ɗaya komi namu iri ɗaya amma mu abin da ya sa mutane ba sa kulawa da mu ruwa yana dukan mu rana tana dukan mu iska na dukan mu ba su ba sa yi mana gidaje ruwa yana dukan mu rana tana dukan mu iska na dukan mu ba su ba sa yi mana gidaje amma ku kuma sai su yi muku amiya wato akan dora wani abu ne zuma za ta shiga ciki da zuma amiya ake kiransa da Hausa akan sa musu babbar tukunya mu ma koya mana yadda ake yin zuman nan mana mu ma mu samu daraja irin naku kace bismillah zo ai karatu sai zuma ta zo sai rina ta zo ta yi ta karatu wajen zuma an gama karatu saura digarwar zuma ne kadai sai rina ta ce a yanzu ka ababin da ban iya ba me za a nuna mun ba abin da ban iya ba me za a nuna mun dauko mando a sadin ne ko dauko buda a sadin ne ba abin da ban iya ba me za a nuna mun sai almajiri ya yi fada da mala da ya fada da malam wato rina ta yi fada da zuma kenan sai zuma ta to aje a sa zuma mu gani ana sawa yanzu ana sawa babu to saboda haka duk wanda ya rena malamai yana cin mutunci zaka Allah zai tura shi ya je ya yi tai ya yi tai ba zai samu abin da malamai suke samu ba domin asiru fi sakin dan musuli sirri yana yana ga wanda yake zama a wurin ba a wurin bane ba wuri ne yake da daraja ba wanda ya zauna a wurin shine daraja makka zaman annabi a wurin da aiwarsa shine ya bata daraja madina zaman annabi a wurin da da da da da zama a wurin da fassara qur'ani da yayi a wurin shi ya ba madina daraja saboda haka mutane su kiyaye ladabi tsakanin su da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man lam yakil kabirana wa lam yarham sagirana wa lam yarli alimina hakka fa laysa minna duk mutumin da baya girma babba daga cikin mu baya jin tausayin karami daga cikin mu baya ba malamai darajar da Allah ya ba malamai maga da annaba to shikenan baya tare da mu mun kore shi daga safon gaba ba an kore shi daga musulunci bane a wato an kore shi daga biyayi yana nan biya ba tare ba inda annabi yake ba to da ka kiyaye a girmama manya a ji tausayin kanana a ba malamai darajar su da Allah ya ba su kuna ganin dai a nan kasan muna da sarakuna manya manya da ake kiran sarakuna kowane basara ke da babban gidan da yake ciki da martabar da yake ciki ba ta saba ce ta wani malami ne almajirin wani wali darajar malami ne ya gada almajirin wani wali wali shi ne shi wa dan godiyar rabiyar baban almajiransa da ya tuttura su a matsayin malamai wakilansa suka yi waɗannan gidaje suka yi waɗannan jihadi har yanzu jikokinsu duniya ta yi ta yi ta rushe wannan abu ta kasa saboda karamin waliyi shehu dan hudu kuma haka mutane in ba su daina rena waliyai da abubuwan da wani suka zo mata Allah zai tube musu kowace martaba da suke ciki walau shi na lafa na biya ولكن أخلد إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تعمل يلهث أو تترك يلهث ذلك مثل القبل الذي كذبوا بآياتنا هكا مثال da muka buga maka wannan haka misali duk wanda yake karyata ayoyin in jalla ba wai dan ba'ura kadai ba kowa ma yake karyata ayoyin wato ayoyi waɗanda annabawa suka zo da su da ayoyin da malamai magada annaba suka yin bayanin su to duk mai karyata waɗannan ayoyi na mu'jiza da waɗannan bayanoni na karama yadda muka dan ba'ura haka za mu masa a da mai riyanin faksuzil kasasa ya rasulullahi ka musu bayani ka gaya musu kissoshi masu ban mamaki irin waɗannan da Allah zai tafakkaru watakila in sun ji irin wannan kissoshi za su yi tunani su kiyaye kansu daga taba martabar da Allah ya ajiye ساء القوم الذين كذبوا بآياتنا سافر القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون
sa'a masal alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadlimuna amma ku misali yayi muni kana dan adam mai daraja wa rakkar ramna bani adama kana malami mai daraja nan da nan kare na wanda ya fi ka daraja a mai da kai kare kai wannan misali yayi muni harshe na waje kana nan lage kai baka zama abin da kake faɗa ba wannan misali yayi muni sa'a masal alqawmi alladhina kazzabu bi ayatina misalin da aka buga na waɗannan mutane su karyata ayoyinmu anfusahum kanu yazlimuna su sun cuci kansu ne ba su cuci kowa ba wato annabawa da suka rena suka zama kafirai suka zama ƴan wuta na har abada su suka cuci kansu Allah bai cuce su ba waliyan da suka rena karamominsu suka cuci kansu aka ɗebe musu imani a zuciyarsu ko da akwai ilimi amma ba imani su ma su suka cuci kansu wa an fasa bukaru da limuna من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله هو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون haka qur'ani yake yana tafiyar da mu a cikin bisalul hikima mazan sai ya dawo da mu cikin bisalul mashi'a komi komi daga Allah yake ba wani kafirin da isa ya koya wa kansa kafirci a sai dai abin ya taho daga daga daga ikon Allah ba musulmin da yake da iko ya ba kansa musulunci ko imani ko ilimi sai dai abin ya- ya zo daga ikon Allah komi a cikin ikon Allah yake gudana Allah ya riga ya gama yan wuta ya gama yan aljanna har sahabbai suka ce to don me muke aiki annabi ya ce imanu fa kullu muyassaru lima khuliqa la ku yi aiki kowa Allah zai sauke masa abin da ya shi domin sa wanda Allah ya yi shi don wuta zai yi ta yin aikin wuta har ya mutu yana aikin wuta ko kuma ya soma da aikin aljanna daga can karshe a'udhu billahi sai ya shiga cikin aikin wuta ya mutu ya fada wuta dama don wutar aka halishe ji ha ko wanda yake wanda aka yi don aljanna za ga ya tashi na aikin aljanna yana aikin aljanna har ya mutu na aikin aljanna ko kuma a da farko sai ya taba kafirci da karshe in ya kusa mutuwa sai ya koma rubutunsa na farko ya aikin aljanna ya mutu ya zama dan aljanna amma komi kullum min indillah komi daga Allah yake komi ba wani motsi ba wani kawaici da wani bawan Allah ko wani abu zai yi sai da ikon Allah da ƙaddararsa amma kuma bai yarda da ai kafirci ba wala yarda li ibadi al-kufr wato ba a yi komai sai da sai da izininsa da ikonsa amma bai yarda da kafirci ba wanda ya kafirci to shi yayi abinsa amma Allah bai umurce shi ya kafirci ba abinda Allah ya umurni kam a bi shi a kadai tashi a bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man yahdillahu huwa al-muhtadi wanda Allah ya shirye ni tun da wuri ko shi ne almutani domin dama Allah ya yi mutanen aljanna ya ce haura yin janna wala ubali ya ɗabi yan mutanen wuta kuma sun suna kwayoyi din dai sai wannan ku wuta zan sa su ba ruwana to amma kuma sai ya kawo alamomi a duniya domin kar a je lahira kafirai su ce me yasa Allah bai gaya musu wannan rana tana zuwa ba amma duk alamomi na komai daga Allah yake zo daga jalala ne sai jama'ara dama haka mulki yake mulki dole ne sai da kuɗi da abinci da kayan alatu isassu ake yin mulki kuma dole ne sai da bindigogi da wa da bam da sojoji ake mulki in ɗaya babu ba mulki in abubuwan jin daɗi ne tare da kuɗi ake da su gwamnati take da su ba su da bindigogi ba su da sojoji kwana nawa ba mulki idan kana da wannan sojojin da kayan yakin amma ba abinci ba kuɗi kwana nawa to saboda haka dole sai da jalala da jamala mutane ma mulkin su sai ya tafi a cikin wannan ga alheri ga sharri na raka shi wanne mulkin Allah dole alheri ya zo sharri ya fito ya raka shi kamar yadda gani babban mutum in zai tafiya sai an hada shi da sojoji da mukamai suna rike suna buzurai amma mutum da yake rakawa ga alheri ko dole sai sharri ya raka shi ko yana da mulki saboda haka ikon Allah ba yake jalala da jamala aha mai yadillahu al-mutadi wanda Allah ya shirye da shi ne shi ne ومن يضلل duk wanda Allah ya bar da shi ulai ka wannan hur khasirun suka asara suka tabi ba za su dauki hanyar Allah ba sun haka Allah yayi bai so haka din ba shi kuma Allah la yasalu ma yafalu ba wanda yake tambayi Allah dan me ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد وقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام أولئك الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أولئك هم الغافلون ubangiji tabaraka ta'ala yana yi mana bayani wa daga hakika zarana mun halicci li jahannama kasiran min al-jinn wal ins mun halittawa wutan jahannama yabu da yawa daga cikin mutane da aljanu da ma Allah ya halicce su don wuta ne kuma nan an halicce su da wuta mutane da aljanu da yawa kuma lahira za a ci annabi adam kawo rabon wuta cikin yayanka kawo rabon wuta cikin yayanka sai ce kamar nawa zan bayar a cikin kowane dubu ka ba da ɗari tara da tisin da tara sai da mutum ya dubi haka haka kuma za a gani a duniyar walakin nasu nasu la yuminu yawancin mutane ba su da imani wani lokaci za a zauna in ka dubi abin da yake rasha da abin da yake china da yawan mutane duk ba musulmi cikin sai kaɗan da kuma yawan kafirai a duniya kaga sai ga lissafi ya tafi daidai to in ya tafi daidai a cikin kowane dubu mutum ɗaya ne dan aljanna to ina wa rahmati wasiyat kulli shay Allah ya ce rahmatsa ta yalwaci komai da komai ina wa wa wa, wa rahmati sabaga nawabi rahmata ta riga fushina eh sai a baka bayani sai ai anan duniya ne kawai ake samun kafirai ba kafirai a sama ko kafiri ne babu a sama a nan duniyar ne ake samun kafirai kuma abin da ya samu mai suka yi kaɗan saboda shi ima Allah ya nuna mutane ya wadatu da zatinsa ko a yi musulunci ko a kar a yi musulunci duk ɗaya ya wadatu zatinsa kuma a nuna in in muminan su zama kaɗan dama abu mai tsada ai kaɗan yake yi baya yi yawa kowane gari ka je talakawan garin sun fi sarakuna yawa jahilan garin sun fi malamai yawa matalautan garin sun fi masu kuɗi yawa saboda haka duk abin da yake da tsada sai ya zama kaɗan mutane na duniya gaba ɗayansu in an haɗa su ushurin aljanu da suke ƙasa ne ushuri wanda an kasa aljanu kashi goma aljanu da shaidanu to kashi ɗaya ne suke zama ƴan adam su ko ƴan adam da aljanu gaba ɗaya in an je sama ta ɗaya sai su zama ushuri na mazauna mala'iku da suke zaman sama ta ɗaya to da mala'ikun sama ta ɗaya ne da mutanen da aljanu duka kashi ɗaya daga cikin kashi goma na mala'iku da suke sama ta biyu da mala'ikun sama ta biyu da ta ɗaya da mutane da aljanu duk gaba ke da kashi ɗaya daga cikin kashi goma sama ta uku haka har ka kai sama ta bakwai har ka je hujubai har ka je al'arshi haka je ta shiga cikin aljanna daga hurul iri da wildan duk gaba ki da wannan mutanen rahama ne ba mutanen bishi a cikinsu saboda haka sai gashe wanda suke wanda Allah ya yarda da su suka fi yawa akan yan kaɗan cikin cokali da suke zaune a nan duniya wanda kan gara na rijiyar nawa kaje mu je lahum qulubun la yaquluna biha ga su da zuciyoyi irin na yan adam maimakon su fahimci addini su fahimci ikon Allah ba sa fahimtar komai na addini a sai dai duniya kawai lahu qulubun la yaqulu biha wa lahum ayunun la yusiruna biha suna da ido maimakon su ga ayoyin Allah su dubi sama da ƙasa su yi ayatina fil afaqi fi anfusihim hatta yatabayyana wa anna su dubi sama su dubi ƙasa su kula da ayoyin su dubi kansu su ga ikon Allah amma ga irin irin baya ganin wannan ayoyi wa lahum ayunun la yusiruna biha wa lahum azanun la yusiruna biha ga su da kunne maimakon su ji wa'azozi su ji alqur'ani su ji hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ji labarin duniya su ji labarin da sharrin ta su ji labarin lahira da ni'imomin da azabi da ina kullun baya ji to da ga waɗannan mutane kan an'ami kamar dabbobi suke bal hum adal kai sun fi dabbobi bata dabba ta san wanda yake ba ta alheri da ta hango shi ta ruga gobe musamman in doki ne sai ka yana haniniya in dai sun ga wanda yake ba su alheri nan da nan sai ga suna yi wajensa kuma in an sake su a guje za su tafi wajen neman ruwa da neman wurin kiwo in sun ga wani abu harakarwa a guje za a ga su ruga a guje amma shi kafiri bai san mai masa alheri ba shine Allah bai san hanyar samun alheri ba shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ashe kafiri ya ya bi dabbobi rashin hankali na taba ganin wani gari ana goron zaki zaki ana goyonsa tun yana karami har ya lokacin da gashi ne babba ne amma wanda yake rike da shi tun yana karamin nan zai shiga wajensa ba yin komai na shafa shi kamar yadda ke shafa rago saboda ya saba da shi shi yake ba shi nama shi zakin ashe dabba ta san wanda yake mata alheri ta san wanda yake mata sharri shanu yanzu suna cikin garkensu da da da da da mawuci ya shiga garken sai ka ji na fit fit duk su ta ihu su ta watsewa wai ga azra'il ya shigo saboda ga kafiri gara dabba da kafiri dabba ta san mai mata alheri ta san mai mata sharri amma kafiri bai san mai mata alheri ba shine Allah bai san kuma bude alheri ba shine Annabi sallallahu alaihi wasallam dan mu ma kula ga waɗannan kun sune al-ghafiru da rabbanan ruwan da san Allah ubangiji ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون tunda mun yi maganan bal'am dan ba'ura an ba shi ibn la'il azam an ba shi ayoyi to nan za a dawace mana ai Allah yana da sunaye kyawawan sunaye domin Allah jamilun yubbul jamila saboda haka sunayensa kyawawa ne sifofinsa madaukaka ne fadu biya ku yashe waɗannan sunaye idan kana neman arziki ka roƙi Allah ka ce ya razzaku ya razzaku ya razzaku ya razzaku in kana neman ai maka wani buri ka ce ya fattahu ya fattahu ya fattahu in kana neman gawar ka ce ya zahuru ya zahuru ya zahuru duk da abin da ke in kana neman ludufi ne wato ka samu sauki cikin damuwar ka ka ce ya ladifu ya ladifu ya ladifu duk da abin da kake so ga sunan da zaka kama na Allah ta wannan sunan za a kawo maka abin da ka nema din fatu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku rabu da mutanen da suke kaucewa daga sunayen Allah suna yin wasu abubuwa daban suna neman biyan bukata da wasu abubuwa din ku rabu da su kaga ya dan ba'ura ya kaucewa sunan Allah ya takali annabin Allah ga abin da ya same shi wa illa ila ma'ul ne fadu biha Allah yana da suna 99 a cikin alqur'ani fadu biha yadda yadda hadisin turmudi ya kawo su والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن الذي هزوا قرشي duk abin da kake nema ga sunan da ake buɗe wannan abin da shi sai ka ja wannan sunan sai Allah ya buɗe maka abin da kake neman in ya ga dama addu'a babbar aba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi addu'a kowa ya addu'a Allah ya karba masa sai dai addu'a za ta kasu kashi uku ko dai a baka abin da kake nema gashi na an baka na ɗaya kenan na biyu abin in ka same shi zai cuce ka ko zai raba ka ma da addinin ka ya raba ka da rabon lahira Allah yana jin tausayin ka sai canja maka ya kawo maka wani abin da zai amfane ka bai baka wancan din da ka roƙa ba ya san zai cuce ka Allah ko ya san baka roƙon sa sharri to ba za a gaya maka ba kuwa sai ka shiru kawai na uku ka yi laifi wa Allah Allah ya dube ka ya ce sai ya kona ka sai ka dawo kana roƙon sa ya baka wani abu sai ce ka ga wawa ni da na yi faɗa da kai na ajiye maka azabar wuta ka ko wai kana neman kana ba zan baka ba amma na yi maka gabar wancan abu ga ita roƙon Allah ita addu'a ita roƙon Allah Allah kiyaye mana kasar mu Allah kiyaye mana kasar mu Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki gaskiya ya karya karya walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ku roƙe da waɗannan sunaye wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ku rabu da mutanen da suke kaucewa daga sunayen Allah suna kiran wasu abubuwa daban suna neman biyan bukata ta wajen waɗancan abubuwan wa zai zai nan shirin fi asma'i sai ji zauna ma ta nuna ya mulun duk wanda yake barin sunayen Allah yana roƙon Allah da wani abu wanda ba a san shi ba a cikin addini to ka rabu da shi zai gamu da abin da yake aikatawa
alhamdulillah a goma su shiga to suna karɓar zuwa akwai ɗariƙar tijaniya ɗariƙar tijaniya Allah yana son ta yana son mayyinta don annabi ya ce atta ibn zambi kamar la zan balau duk wanda ya tuba daga zunubi Allah ya mai shi kamar bai taɓa zunubi ba mai yawa ne ka tuba ko sau ɗaya ko sau goma ko sau ashirin amma in kana tuba wa Allah kullum sau ɗari biyu da talatin sunan ka ba atta ba attawwabu wato fa'alu ne ba fa'ilu ba ne inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu yawan tuba a haka ce dole ba واذكر اسم ربك بكرة وعشيرا واذكر الله كثيرا لعلكم ما جاء إن هذه تذكرة تناتر واجي ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وان دي قداما باي وانا وازي يدك وانا هنيا زواج الله أبجي جنسا أما مثل ياشي كثيرا يازم نزوري وليوفو نزوري يازم دوري mutum ya shiga baya fita saboda cika alkawari in mutum ya shiga ba zai bari ba ka kama saboda Allah za ka rike saboda Allah har zuwa ƙarshen rayuwa mutum ba zai harci janiya da wuta zai ba mutum ba zai je ziyara wasu waliyai ba sai wani cikin tijaniya dukkan wani Allah muna girma masu amma ziyara bara ce ba za mu bar gidan mu gidan shi tijaniya mu je gidan wani wali ba kulawa da sallah an ce kana ba kowa da yake tijaniya sai musulmi in ba sai yadda mutum yake sallah za ka da riga ba saboda haka ke kiran sa a yanzu yin jami'in sallah girma iyaye da musu biyayya jami'in sallah jam'in wazifa da jam'in zikirin jima in kana da yan uwa masu yi in ba ka da shi da kai kadai ko ba a shan taba kuma ƙara tsoron Allah duk duk wanda ya karɓi wannan sharuɗa ko ban samu wannan ba na ba shi ɗaya shautu jami ya karɓi wanda suka iya su koya masa yadda ake lazimi da wazifa da zikirin jima da shirin jawara na ba ku ɗaya shautu jami. Allah ya samu wanda suka iya su koya Allah ta kama shi ilahiya ya ce mutum ne yana da aboki christian shi christian na yana sai mishi alheri to shi sai shi musulmi ne yana ma christian alheri da christian ta shi ramawa sai ya gina masa masallaci to shi mai tambaya tambaya cewa masallacin da aka gina nan akwai laifi a ciki Ah, Kirista ya gina masa masallaci? sai ne ai masallaci yake ya gina masallaci ai na Allah ne ba na mutum ba ne shi ba Allah ba haramu Allah ba haramu wajen sa ba haramu wajen Allah ya gina ne masallacin Allah ne ba na wannan mutum ba ne mutum da zai shiga ga sallah ne sai ko Allah ba haramu ba hukunci akan Allah saboda haka ba komai ko da kirista abokinka ne zai zai yi idi nazo na kiristan ko wani idi sai ce to abokan ka za ku rinka suwa cikin abinci ina so ka yanka min wannan akuya ko wannan rago sai ka je ka yanka masa yi abinsa ba ka ce bismillah ba kulu ma zikra smullahi kuntum bi ati mu'minin sai ka yanka masa da bismillah sai ka ci wani ma ya ci Eh, babu ba wata hujja da za a ce in an yanka dabba da bismillah ta fashi ta zama haramun duk wannan sabon Allah ne Allah kai ce kulu wa ma lakum alla ta'kulu ma ma yukazzu lalai me yasa ba za ku ci abin da aka aka yanka da bismillah ba Allah yana tambayar mu dole ne a ce abin da aka yanka da bismillah kulu ma yukazzu lalai in kuntum bi ayatin ni duk wanda yake abin cin abin da aka yanka da bismillah to bai imani da ayoyin Allah ba kin bi Allah
akan Allah sai mai tambaya ta biyu wani aya rubuta ai sai yana son sai ya musu fassara a takaice sannan kuma ya gaya musu ko wani mai amfani ta ke yi sai walan ma dakhalu min haisu amarakum abuhum zuwa karshen aya walan ma dakhalu min haisu amarakum abuhum ma kana yuni anhu min allahi min shay illa hajatan fi nafsi yaqub fala ƴaƴan annabi yusuf ƴaƴan annabi yaqub ne annabi yaqub yake musu wasiya za su koma misra yace to ga Allah ga ku har guda goma sha in za ku shiga wuri kar ku shiga wuri daya ku shiga daban-daban sai suka shiga wuri daban-daban ne saboda tsoron kada baki ya kama su eh, alhamdulillah sai a jiwa kan to, Allah ya mana gafara